وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ونكزوك يا وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwanan wata 16 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 1 ga watan goma shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu ɗora za mu ci gaba da karatunmu na sayil bukhari a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon ƙaya kano najeriya muna cikin kitabu tafsir babu tafsir suratu sajida suratu sajida a malam ya ce bismillah rahman rahim suratu sajida وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة الرجل دللنا هلكنا وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا يهدي نبين إتا سورة السجدة إتا شأنا شري إتا سورة تنزيل السجدة سورة تنزيل السجدة وسكم سنة سورة السجدة كوي imam mujahid ya ce akwai kalmar da Allah ya ce sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kalmar mahin din abinda take nufi daif mun halicci dan adam daga ruwa wanda yake mai rauni shine nutfatul rajul maniyi kenan Allah ya ce mahin in an ce mahin daif mai rauni ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي من ماء ضعيف ruwa mai rauni ruwan da in ya taba jikinka sai ka wanke baka so ma a gani shine asalin dan adam amma ya takabbar yana girman kai yana daga'i yana nuna shi shine wani alhali Allah ya halicce shi da ruwa wanda yake mai rauni sai kalmar a waƙalu a idan dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid dalalna halakna halakna fil ardi wasirna turaban in muka halaka dalalna yana nufin halakna to waɗannan su ne kalmomi da malin ya kawo mana waɗanda yake so ya fassara mana a cikin wannan sura ya ce wa ƙalibin abbasin abdullahi ɗan abbas ya faɗa kalmar juruz kalmar juruz da allah ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi إلى الأرض الجرز الجرز أنا نفهم وتكأسا وتشتكي باتا ودا تشنروا بفروا تأكي متبا kuma ruwan baya wadatar da ita wato busasshiyar ƙasa irin tsandauri wanda ba a iya shuka a kanta shine al'ardul juruz ƙasa kanda ƙasa busasshiya wanda in aka yi ruwa ma aka ɗauke ruwa sai ka zo ka ga kamar ma ba a taɓa yin ruwa a ƙasar ba alghaliza allati la nabata fiha ƙasa wacce take ba ta iya fidda tsiro awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ard al-juruzi fa nukhriju bihi zar'an yanzu mutane ba sa gani cewa irin wannan ƙasa wanda take busasshiya da ba ta da ruwa muna koro mata ruwa ta sha ruwa ta sha ruwa har ta zo ta tsiro da matacciya ce mu kuma mu zo mu raya ta wannan bai isa ya nuna muku cewa Allah yuhyil mauta zai rayar da matattu ba sai kalmar nahdi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ya faɗa a cikin surar a ita rai bata san abinda Allah ya ɓoye mata ba duk tanadi da ubangiji ya mana idan mun mutu ba wanda ya sani sai dai in an je an gani ya ɓoye mana ya yi mana tanadi babban tanadi abin farin ciki abin jin daɗi ga wanda Allah ya bashi a gidan aljanna a walam fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu ya'malun sai ka mana hadisin wani hadisi da malamai kai suke faɗa cewa ku ɓoye ayyukanku kuma Allah ya ɓoye muku ladan aikinku yanzu muna ta yin aiki ai ba maganin ladan duk muna aiki ba ma ganin ladan amma mun yadda akwai to kuma an za ku yi aikin alheri ku ɓoye aikin ku yi don Allah idan kuka yi don Allah don shi ba don tunanin wani ɗan adam ba to Allah zai ba ku lada ɓoyayye kamar yadda ya ce falata alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin duk abin da aka ce an tanadan maka an ɓoye maka shi za ka zo ka same shi babban abu ne to wannan wata hikima ce da za ta nuna mana muhimmancin yin aiki don Allah Allah ya azurta mu da yi don shi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال الله مثله قيل لسفيان راوية قال فأي شيء وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قراتي ميمكن قرة شيسيكر أنت قرات علي بن عبد الله المديني ما لم إمام البخاري شيني إمام البخاري روتون حديث الغريشي shi kuma daga Sufyan ibn Uyayna shi kuma daga Abi Zina shine Abdullahi ibn Zakwan sai al'arar shi ne abdurrahman ibn hormuz sai abi huraira shi kuma abdurrahman ibn sakr daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana faɗa a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynur ra'at na tanadar wa bayina salihai irin abin da ido bai taba gani ba to shine fassara fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون bayina salihai duk wanda ya zama dan arziki ya zama salihi ya zama dan kwarai to Allah ya ce na yi mai tanadin da ido bai taba ganin abin ba ya rabbi Allah ka samu cikin bayin ka na kwarai kuma salihai ya Allah amma kaji sai ce bayina salihai salihai in kai salihai أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أبندكما واتو كني بتبجبا ولا خطر على قلب بشر zuciyar ɗan adam bata taɓa wato raya wannan abun ba za ka ga abin da baka taɓa tsammani ba a gidan aljanna duka wannan albishir ne ake wa mutanen kirki mutanen kwarai in Allah ya taimake su suka haɗu da Allah babu babu rabo irin shi ba wanda ya fi dacewa a rayuwa irin wanda Allah ya sa yi kyakkyawar rayuwa mai kyau kuma ya mutuwa mai kyau ya je gamu da Allah ya samu sakamako mai kyau wannan ya samu dacewa kwarai da gaske fatanmu Allah ya sa mutane su yi aiki na kwarai su gamu da Allah lafiya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin kenan yana nuna mana tanadin da Allah ya mana a cikin gidan aljanna Allah samu na cikin aljanna yace wa hadathana sufyan hadathana abu zinad abdullah daga al-a'raj abdurrahman ibn zakwan daga ibn hurmus daga abi huraira yace Allah ya faɗi irin wannan wani Allah da kanshi ya faɗa ce na fai tanadi wa bayina abin da ido bai taɓa gani ba daga amash daga abi salih an ruwaito wannan hadisin qala haddathani ishaq ibn nasr qala haddathana abu usama عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما يعني ما أط... ما أطلعتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وانا حديث إلو من جني الله يا تاندي أتكين الجنة abinda ba a taba gani ba abinda ba a taba ji ba abinda ba a taba yin tunani ba wannan yana nan mu kuma mun yi imani mun yadda a wata riwaya a kamar yadda ya zo daga al-mughira ibn shuba daga muslim annabi musa yake cewa ya ubangiji menene mafi karancin matsayi da masauki na yan aljanna ya ta mai tambaya har zuwa lokacin da ya tambaye shi wanne ne matsayi mafi ɗaukaka don a nuna maka cewa akwai wani tanadi da Allah ya yi shi ne aka ce zuhran wani tanadi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa mominai na kwarai a cikin gidan aljanna Allah ya samu a ciki shi ne sai ya ce a nan a ma atli'atum alaihi ba ku taba gani ba ba ku taba ji ba ba ku taba tsinkai ba ma atla'atum alaihi kenan ake nufi akwai shi yana nan ba ku taba gani ba kuma dan ba ku gani ba baya nuna babu idan mutum bai ga abu ba baya nuna cewa babu yanzu kaga ai mu ga Allah ba amma ai akwai shi ba mu ga wuta ba amma ai akwai ta ba mu ga aljanna ba akwai ta ranmu ai ba mu gan shi ba amma akwai hankali ba mu gan shi ba amma akwai shi kalmar balha a cikin hadisin akwai balha an gane ku abinda ake nufi gaira don inda kaga an sa balha a larabci gaira sai dai kawai ba ku gani ba shine ma atlatum alai ko atlatum alai haka hafiz ya faɗa a cikin fatul bari balha yana nufin ghair to wannan kenan sannan sai karanta masa ayar fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun bismillahir rahmanir rahim suratul ahzab sai ce suratul ahzab qala mujahid sayasihim a cikin sura din ana nufin qusuruhum ko usurihim ita suratul azab sura ce yar madina tana da ayoyi 73 tana da ayoyi 73 imam mujahid yace a ciki Allah yace min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b kalmar sayasihim daidai yake da qusuruhum ko qusurihim gina gina ne husun manya-manyan benaye da suka gina jam'i ne na sisa sayasihim jam'i ne na asisatu dogon gini dogon bene duk abin da mutum zai gina ya kare kansa mai tudu mai tsawo ana ce da shi sisa a larabci قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الله يفدى cikin ayar lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yafi mu'minai son kansu da kansu kai ai kana son kanka ko to in aka kwatanta son da annabi yake maka yake wa ranka kai to to annabi ya fi ka son kanka da kanka sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda ya fi ka san kanka da kanka kai ai ganin ka cewa ba wanda ya fi ka ƙaunar kanka to annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim to kaga ai dole kai mai da'a in san kai ne to ya ma fi ka san ka kai kaga duk abin da ya ce ka aikata sai ka aikata ibn abbas ce abinda ake nufi da wannan ayar annabi aula bil mu'minina min anfusihim haka imam atama ya faɗa cewa idza da'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'atuhum anfusuhum ila shay'in kanat ta'atu annabi aula bihim min ta'ati anfusihim idan annabi ya kira ka yace kai kaza kuma zuciyarka ita ma ta kira ka ta ce ka yi kaza to tunda annabi ya fi ka son kanka da kanka to ka bi annabin a lokacin shine wajibi ba wai ka bi son zuciyarka ba shine ma'anar annabi ola bil mu'minina min anfusihim in an baka labarin cewa ya fi ka son kanka da kanka to fassarar shine in ranka ya ce ka yi abu kuma annabi ya ce ka yi abu to ka ajiye abin da ranka ya ce ka yi ka aikata na annabi shine imani Allah ya mana afuwarsa wato musulmi muna buƙatar mu san Allah kuma muna buƙatar mu san matsayin annabi a kanmu da yawa mutane ba su san darajar annabi ba da yawa ba su sani ba wallahi wani an ce ga abin da annabi ya ce ga suna kai da Allah ga fara ga abin nan ku dora mutane tsanani a abin nan gafara da Allah ba mutum ma sai bude baki ya ce ba zan yi ba wallahi wallahi kaga babanka yana son ka ko kaga mahaifiyarka tana son ka iyayenka suna son ka amma wallahi annabi ya fi su son ka قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام عن الآية ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فلورثته هو فليرثه أصابته من ترك مالا فليرثه أصابته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه إبراهيم ابن المنذر القرشي الهزامي شيني مال البخاري أنا دق محمد بن فليح shi kuma yace daga babansa shine Fulayh ibn Sulaiman al-Khuzai al-Aslami daga Hilal ibn Ali shine al-Amiri al-Madani ana iya danganta shi zuwa kakansa shine Usama daga Abdurrahman ibn Abi Amrata al-Ansari an-Najjari wannan an haife shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sun ce walaisat lahu sahba ba sahabi ba ne duk da a zamanin annabi aka haife shi amma bai hadu da annabi ba Allahu akbar kaga ikon Allah a zamanin annabi annabi yana raye aka haife shi amma har annabi ya bar duniya ba samu haduwa da shi ba ya gan shi ya imani da shi da aka shi sa kaga da ya zo riwaya sai ce an abi huraira daga abu huraira ya rawaito wannan kenan shine abdurrahman ibn abi amra an ce maka waye aka haife shi a lokacin annabi kuma ba sahabi ba ne sai ka ce abdurrahman ibn abi amra manzo Allah yake cewa babu wani mumini sallallahu alaihi wasallama wallahi face ni na fi shi cancantan kansa da kanshi illa wa ana aula bihi ba mumini face na fi shi cancantan kanshi da kanshi aula bihi ai ahaqquhum bihi a duniya da lahira a cikin lamarinsa na duniya da lahira gaba daya za ka iya fassara shi da duk wani abin da ka cancance shi ka gana ka ne to annabi ya fi ka cancantarsa ko me a duniya ko a lahira ya ce in kun ga dama ku karanta wannan ayar annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim abinda ayar take nufi wajibi ne mumini ya mika dukkan kulliyarsa gaba daya kome ya mika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda zai da karfafa maka yace duk mumini a cikin ku da ya mutu ya bar dukiya fa ayyuma mu'minin taraka malan ko wani abu فليرثه أصابته من كان danginsa su je su gaje shi man kanu ko suwaye in ya mutu duk da na fi shi cancantan kansa da kanshi amma in ya mutu magadansa su je wato su je su gaje shi in an ce asaba shine duk wani namiji da zai iya haduwa da mamaci ba tare da wasiɗa ba zai ci gatansa ba tare da ta wata hanya ba alladhi yudli lil mayyit bila wasita amma fa in taraka dainan in kuma ya bar bashi shi wannan muminin da ya bar kuɗi magadansa su je su gada ba da bukatar kudinsa in kuma ya bar bashi a dawo kaina kaji in ya bar bashi fa in taraka dainan ko kuma dayan in ya bar bashi ko ya bar iyali shine dayan ma'ana iyali masu rauni da ya mutu ya tafi ya basu falyatini wa ana maulahu to a zo min da iyalin ni ne majibincin al'amarin kowaye ni ne majibincin mamacin hatta walla anhu umurahu ko me zan dauki nauyi da Allah wannan ba ya nuna cewa ya fi ka san kanka da kanka ba in kuɗi ka mutu ka bari ku je ku gaji in wahala ka bari a kawo zambiya kamar mahaifinka ne a yi misali haka abin yake ita maka wahala ita maka hidima ya taimake ka ya maka ya maka ya maka ya maka duka in ka samu naka sai ka rike naka naka ne in kuma ka shiga matsala sai a ce a kira baba a gaya mai lokacin da ka samu kuma za ka kashe kuma ba za ka nemi shawararsa ba musamman 'ya'yan wannan zamani da yaro ya daga idansa ya bude duk abin da ya samu wai shi ma mai wayo ne ba zai shawarci uban shi ba ba zai shawarci mahaifinsa ba sai je sarrafa kudin in kuma ya shiga matsala ko ba lafiya ko larura to lokacin kuma sai a nemi uba haka suke yi sai dai Allah ya sauki to amma kuma ita rayuwa kun ga wani abu mamaki malam duk abin da kai sai an maka shine kawai ko bai ma magana ba in Allah ya sa da yayanka sai sun maka a ce wanda ya gama wahala a kanka ya maka ya maka ka samu wani abu na alheri naka ne kama gaya masa ko kana so kai wani abu na alheri ba za ka gaya masa ba sai dai ya ga kana kaza kana kaza kana kaza sai dai ka ji ana yaron nan ku kuɗi ya samu yana ta abubuwa wani ma in ya riga ya samu kaura cewa uban yake gaba daya in ka ga ya dawo ya matsi uban to yana cikin talauci lokacin zai fara gaisuwa da girma akwai ɗabi'un mutanen da su in suna da shi ba su da bukata a wajen ka to za su watsar da kai ne amma in ka ga yana zuwa wajen ka kuna yawan gaisawa yana yawan magana to bai da shi ne amma in ya riga ya samu shi kenan zai tafi ne in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yaskhatun wannan mummunar ɗabi'a ne ba hali ne na ƙware ba su ya kamata mu zama masu hali da ɗabi'a mai kyau to yanzu dai kun ji fassara annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim duk abin da zai cutar da kai annabi baya so a yau din nan yana kabari yana kwance kai kana raye duk abin da zai bakanta maka ya sa ka ji ba daɗi annabi baya so لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله wannan babin yana magana akan fadin Allah duk wanda za a kira shi a kira shi da sunan ubansa kaji duk wanda za a kira shi a kira shi da sunan mahaifinsa ku kira su da sunan iyayensu ba fa da sunan uwarsa ba fa da sunan uban shi dan uba ya fi uwa ƙarfi ɓangaren uba ya fi ƙarfi naka ɗa ana danganta shi ne da ubansa mahaifinsa ba da uwa ba ko da uwar tafi uban kuɗi ko tafi uban matsayi ko yar sarakuna ce ita kowaye kuma ko da uban arami yake dan talauci ko da ko uban mahaukaci ne a ce uban mahaukaci ya haukace to sai dai a zo a ce wane wane dan gidan wane mahaukaci darajar uba ba a cewa a canja shi saboda kai ko da kafiri ne kuwa mahaifiyarka musulma ne amma babanka ba musulmi ba dole dai wannan uban dai da shi za a danganta ka da shi wannan yana nuna muhimmancin mahaifi amma malam abin tausayi yau akwai wanda suke ɓoye mahaifansu baya bari a gane waye mahaifin shi me yasa saboda Allah ya jarrabe shi mahaifinsa mai karamin daraja ne ko dai talaka ne bai da abin duniya ba shi da ba shi da ba shi da ko kuma akwai wata larura a tattare da shi to bi zai bari ba ma a ce ubansa ne wannan ɗabi'a ta wulaƙanta iyaye ɗabi'a ce ta kafarai ɗabi'a ta ƙin ganin girman uba saboda tsufa ko talauci ko rashi ko yau Allah ya ɗaga ka ya kai ka wani matsayi ka ɓoye ubanka don kar aibu ne wai gare ka wai a ce wannan ubanka ne wannan ɗabi'a ce ta kafirai kar ka manta shi ne sababin zuwanka duniya babanka shi ne sababin zuwanka duniya da ba babanka da baka zo ba yanzu da wani layin ne daban kuma ko yaya ka kai ko me ka kai babanka yana da tasiri wajen samar da kai da kaiwa matsayinka ko bai taimake ka da komai ba na je wa'azi wani ƙauye wani gari can wasu shekaru mun yi magana akan bin iyaye wani yaro ya daga hannu ya ce akar muka lawo magana ta gaskiya akwai iyayen da ba su da kirki ya ce ni mahaifina tun da nake bai taɓa taimakona ba tun da na tashi a cikin wahala na tashi bai biya mun kuɗin makaranta ba ba ruwansa da karatuna ba ruwansa da kaza ba ruwansa kaza amma na yi karatuna na gama na samu aiki yanzu yanzu wannan mutumin mala yanzu dole sai na taimaka masa ya ce amma kai dai baka da hankali kana tambaya kamar mara rabo yanzu akwai dan adam da ya isa ya ce wai ubansa bai taimake shi ba akwai shi ai mahaukaci ne zai faɗi wannan wawa ai bai zai yi bane ubanka bai taimake ka ba ai ai ko mutuwa ya ya barka a cikin cikin mahaifiyarka sai da ya mutu aka haife ka ai ya taimake ka ai ka san babban taimako to ai kai maniyin sa ne ai kai jikin sa ne ai shine asalin ka ai eh eh wallahi ko bai ma komai ba kaddara bai ma komai ba taimako kai ballantana ma aka yi jegonka uwarka ta ta zuwa asibiti wa ya biya kudin asibiti a gidan wa ta zauna abincin wa ta ci da za a auro tsohuwarka wa ya kashe kudi ya auro ta amma ka ce ubanka wai bai taimake ka wai wai kana tambaya wai yanzu wannan wai dole sai na taimake shi dole sai ka taimake shi kai babanka ko kafiri ne dole sai ka taimake shi arne mai bautar wani Allah mashiriki yana da hakki na uba wallahi sai ka taimaka masa wannan kuma shine musulunci ina gaya muku ina maimaita muku Allah shine shaida ya Allah kada ka kama mu da raunin da muka yi ba mu taimaki iyayenmu ba Allah ka raba mu da su Allah ka ba mu abin da za mu taimake su koda suna kabari wallahi duk dan arziki da Allah ya taimake shi baban shi yana raye ko uwarsa tana raye to akwai babban arziki a gabanka da za ka nemi aljanna ta hanyar su kuma galiban mutuwa suke suna barin majority kawai kawai galiban mafi yawa ubankan nan da kake gani zai mutu wata ran baya kamar zaka nemi aljanna ta dalilin shi idan ka bi shi ka taimake shi ko da daɗi ko ba daɗi Allah sai ya taimaka maka alkawari ne shirka ne kurin aka ce da sabon Allah suka ce ka yi bara kai ba amma yau iyaye suna cikin wahala wani lokacin idan ka duba irin abin da 'ya'ya suke wa suke wa iyayensu sai ka kawai don dai addini dai ya ce a yau kawai amma abin is really painful and unfortunate an wayi gari ta yadda yau idan ɗa ya tashi in ba sa'a aka yi ba to ta kan shi yake ba ta uban shi yake ba galiban iyayenmu suna karewa da ciwon kafa ciwon zuciya hawan jini ciwon siga ciwon kaza amma ka duba wane ne zai taimake su lokacin da suke bukatar taimakon kai ka duba fa a gidanku ga ka ga yayanka ga yayanka ga yayarka ga kaninka ga kaninka ga kaninka ga kanin ku ku biyar shida bakwai takwas tara goma duk wani yaro a gidan nan ubanka shi ya ɗauki nauyin famfas ɗinsa haihuwarsa hidindimunsa makarantarsa ciwonsa lafiyarsa cinsa shansa suturarsa ɗinkin tsallarsa takalminsa hularsa komai ɗinsa har ya kai inda ya kai burin uba shine ya zai ya ɗauki ɗansa ya yi karatu ya kai wani matsayi abin da rayuwar iyaye ta ƙare kawai su ta yi ‘ya'yansu hidima ya shiga jami'a an koya mai ya koyi sana'a ya yi kaza an sallame ka yayanka haka ƙaninka haka yayanka ka duba gabaki ɗayanku ubankan nan ya yi furfura ne wallahi saboda ku wani ma sai ya biya gina maka gida ya raka ka ya bude maka shago ya dada dora ka sana'a ma yanzu yaro sai an zo an nuna masa an koya masa yana zaune kawai yana da uba shi sai an yi masa to duk wannan ba shi bane sai larura ta zo samu uban nan sai ya taqa'ud ya daina aiki ko ya daina zuwa kasuwa akwai lokacin da mutum ko yana so ko baya so sai dai juma'a juma'a zai rinka fita akwai iyayen duk a cikin unguwannin na akwai wanda suna kokwance suna zaune tsuhuwa da gajiya da ciwo ya sa ba sa iya fita amma wallahi malam 'ya'yan nan naka guda goma sha biyar in za su taimake ka sai sun haɗu sun yi karo-karo sai an yi contribution kai faɗe ka taimaka musu babanka ba wanda ya taimake shi shi ya kai yayanka jami'a shi ya kai ƙaninka jami'a shi ya yi wa yayarka aure shi ya yi wa ƙanwarka aure shi ya yi wa mamanka kaza shi ya muku kaza duk komai sai kai mamaki ina ma ya samu kuɗin da ya ɗauki wannan nauyin amma abin mamaki idan tsufa ya kama shi da gajiya ɗaya a cikin ku ba zai iya ɗaukar nauyin sai taimake shi ba sai an yi karo karo saman mutum babanmu ya ƙare accar babanmu ta ƙare maganin babanmu ya ƙare yanzu ya za a yi jama'a ya zo a yi mitin za a zo yadda a yi tunani a taimaki gidan nan uban fa yana raye bai mutu ba tukunna na rantse da Allah wani an zo wata a bada taimakon wallahi ba zai bayar ba ni din nan an kawo min kes din da aka zo uban da ya gama musu wahala wani ma'aikacin banki wani babban dan kasuwa wani kaza wallahi in wata ya zo yanda za a rike uban da ciwon sugansa da ciwon hawan jininsa da maganinsa da abincin da zai ci wallahi sai an yi karo karo wani ma ce gaskiya shi abin da aka sa ya yi yawa shi ba zai iya biya ba shi dubu biyu zai iya bayarwa kawai ba zai dora kansa abin da ba zai iya ba to shi ne rayuwa shi ɗaya ya taimake ku ga yi tunani gaba ɗaya shi ɗaya muku amma yau ga shi shi kaɗai ku kuma dukan kun kasa taimakon shi me wannan lalacewa asara tabewa ba albarka shi yasa ake ta haifan 'ya'yan a ƙare cikin wahala da masifa da bala'i shi kuma mai gajeren tunani shi kuma wanda zai zo ya ƙarar da rayuwarsa bai bi Allah ba bai yi wa addinin Allah aiki ba cikin abin da Allah ya bashi bai nemi lahira ba cikin dukiyarsa ya ƙare akan 'ya'yansa irin waɗannan 'ya'yan shi kuma wannan mara tunani kenan dan da ba zai iya maka komai ba bayan ka mutu kana raye ma bai iya maka ba kai kuma ka kika yi wa Allah ka kika nemi lahirarka da dukiyarka kana ta tarawa ka sai gida ka aje ka sai kango ka aje ka sai wane ne ka aje kana ta tarawa baka da masallaci baka da aji ɗaya baka da rijiya baka da komai duk abin da zaka iya samu bayan ka mutu ka samu lada duk baka yi ba amma ka tara musu ka tafi kabari sai ka zo ka mutu kabarin ka shekara ɗaya sun manta ma da kabarin ciyawa ta cinye shi ina kabarin baban wallahi na manta ma ni inda yake na rantse da Allah akwai yaran da sai shekara goma bai je gaida ubansa a kabari ba Allah yanzu iyaye yara galiban ba su fiye zuwa su kai ziyara su gaida ubansu a kabari su mai addu'a ba ka nutsu idan rawa ya canja in kiɗa ya canja sai rawa ya canja mai hankali shine wanda yake inganta rayuwarsa ya inganta ta 'ya'yansa amma ka fifita lahirarka akan komai wala ba zan zo karar da rayuwa ta in tara muku duniya in mutu in je gurin Allah ba da abin da zan dogara shi ba Allah aji ɗaya yaro ya gagara gina ma aji ɗaya ka bar mai miliyan dubu rijiya ɗaya kawai ba zai iya gina maka ba to me amfani babu yara ku ji tsoron Allah ku taimaki iyayenku ku zama masu tausayi ku zama masu sani ya kamata yar budurwar da yake nema yarinyar da yake nema hidimar da zai mata wallahi ba zai wa uban shi ba wannan sananne ne ma daman kayan da muke dinkawa matanmu da 'ya'yanmu ya fi wanda muke dinkawa ubanmu yaron ka karami za ka yanka mai shadda mai bala'in tsada amma ubanka yana ƙauye yana ce yana fama da da da toyobo in ma yana da shi ubanka bai da rigar da zai je ɗaurin aure a garinku amma kana yanka shaddodi na bala'i kana sawa ka yi asara kuma baka more kudinka ba ubangiji Allah madaukin sarki ya dora mu akan daidai qala haddathana mu'alla ibn asad to wannan hakkin uba ne in za a kira ka sai an kira ka da shi ko ba ka son ta wallahi dole an zo kira a ce kai wani dan wani قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لأبائهم وأقصهم عند الله مؤلا ابن أسد شيني مالم إمام البخاري العمي أبو الحيثم البصري متم بصراني إراك عبد العزيز ابن المختار الدباغ البصري شيما متم بصراني مولى حفصة ابن بنت سيرين كنا سي موسى ابن عقبة الإمام في المغازي شيني مولى آل الزبير ابن العوام يتي حدثني سالم عن أبيه عبد الله بن عمرو يتي أن زيد بن حارثة صحابي زيد بن حارثة مولى منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي دا ما كنا ندعوه ومكسن منا كلا شباب إلا زيد بن محمد زيد بن محمد مجيشا سنة زيد بن حارثة أما سبدا كسن شوسة دا كسن شنسة دا النبي da zamansa a gidan manzo Allah kawai sai aka ringa ce mai Zaid ibn Muhammad saboda manzo Allah ya yi tabannin sa abinda ake nufi da tabanni a da ya halatta kaga wani yaro kaga wannan kace wannan dana ne duk da ba kai ka haife shi ba da ka sai saboda kaunarsa da sansa sai a rinka kiransa da sunanka amma fa iya da uba wannan kafin zuwan musulunci ana yin haka shine attabanni to shi wannan zaid ibn muhammad haka ake ce da shi amma asalinsa zaidu ibn harisa ne babansa harisa ne kawai sai Allah ya saukar da ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah yanzu ku kira su ku kira su da sunan iyayensu wannan shi ne fi daidai da adalci a wajen Allah an yi umarni da raddu nasabihim ila aba'in fil haqiqati a mayar musu da dangantakansu zuwa ga iyayensu a haƙiƙa da a farkon musulunci ana yi amma yanzu an hana Allah ya hana ya zo a hadisi cewa mani du'iya ila ghairi abi duk wanda aka kira shi ba da sunan uban shi ba duk wanda ake danganta shi ba da sunan babansa ba kuma wa huwa ya'lamu annahu ghayru abi ya sani cewa wannan mutumin ba uban shi bane falyatabawwa maqadahu minan nar ne wurin zaman sa a cikin wutar jahannama a dan kanin ka ka dauko shi a gidanka a dan gidan kanwar matarka ne a dan gidan waye irin yara da ake ɗaukowa ko yarinya da ake ɗaukowa saboda ƙauna saboda tana gidanka tana cikin yayanka ka haɗa sa a sa ana kiransa da sunanka kuma ba ɗanka ba ne haram ko mutum ya auri mace kawai sai a rinka kiranta da sunan miji wannan jahiliya ne ke hajiya ba ki da uba ke wa ya taɓa cewa a kira ki da sunan mijinki ga babanki yana raye kawai sai ki canja to in mijin naki ya sake ki fa in mijin ya mutu fa kika auri wani mijin kin ji kin yi passport da sunan mijinki kin je kin shiga makaranta da sunan mijinki waye ya ce a rinka kiran mace da sunan mai gidanta waye faɗa an yi wani magana yau ba za a kira da sunana ba to da sunan da sunan ubanta za a kira ta kai ubanta ne ba addini jahilci duk matar da ake kiranta da sunan mijinta ta canja saboda wannan ayar ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan iyayensu haka Allah ya ce duk dan da ake kiransa da sunan yayansa attajiri ko da sunan wani kanin babansa attajiri da ya rike shi ka canja annabi ya ce duk wanda aka kira shi da sunan da ba na uban shi ba kuma ya san ba ubansa bane ya tanadi wurin zamansa a gidan wutar jahannama wani ya kawo 'ya'yansa makaranta da 'ya'yan kanwarsa da 'ya'yan kaza irin ya rike su duk ya kawo su aka ce kowa ya faɗi sunansa ya ce duk rubuta wane wane dan wane wane wane dan wane duk aka sa sunan shi alhali kuma yaran suna da iyayensu aka ce a wannan ba babansu wani ba ce ni ne ubansu a gidana suke ni ne ubansu ka rubuta su kawai alhaji ba a rubuta sunan wani ba da sunan kai malam za ka rubuta ka rubuta an ba ka rubuta wa gabari ni ne ubansu ni ba nuna bambanci a gidana ba ka ji jahilci wai in ya faɗi ya an bambanta sunansu wai ya nuna bambanci kaga wannan kuskure ne da ana aikata shi yau da gobe mutane yawanci ba sani ba da haka a gyara kar wani ya kira wani da sunan wani kowa a kai shi gurin ubansa shine sababin zuwansa ke kuma duk soyayya da kuke yi da soyayya ba soyayya ba in toyayya za ku yi ku toye gaba daya kar ki bari a kira ki da sunan mijinki mijinki zai iya sakinki ki mijinki zai iya mutuwa ke da kanki za ku iya rabuwa sai kika je aka zuba document ɗinki da takaddunki da sunansa ya za a yi shi yasa ki a firamare mijin naki lokacin da kike firamare da sunan wa ake kiranki da kika shiga sakandare da sunan wa ake kiranki da ki shiga wannan yahudanci ne da rashin addini a gyara fa kuskure ne babban laifi ne yana da haɗari dan duk laifin da aka ce in baka gyara ba za ka shiga wuta to yana cin kaba'ir zunubi Allah sa an gane yanzu karewa a gidan annabi wannan abin ya faru zaid bin harisa zaid bin harisa da zaid bin muhammad ake faɗa amma Allah yana saukar da wannan ayar ud'uhum li aba'ihim wa aqsan inda Allah annabi ya ce daga yau sunanka zaid bin harisa ba zaid bin muhammad ba wanda annabi ya ɗauke shi tun yarancansa ya taimaka masa kai sai da ta kai ga ana nemansa ana nemansa mahaifinsa ya zo har inda annabi yake ya ce na zo na ɗauki ɗana manzala ya ce bismillah amma ka ba shi zaɓi aka ce da yaron shi wannan zai don ga babanka da danginsa sun zo neman ka za su ɗauke ka su tafi da kai ga kuma annabi sai ce hawa ya annabi ya ce ya rasula yaushe zan fifita wani a kanka ya ce babana ya yi haƙuri ya koma gida ba zan bar gidanka ba ina tare da kai sai ya ce masu annabi ya ce to kaji abin da yaro ya ce yana kallo ya bar uban shi saboda an yi gayya daga ƙauye an taho ana neman shi ai ya zo ya zama musulmi yana wajen manzon Allah yana kaza yana kaza yana kaza suka zo za su ɗauki ɗansu sai annabi ya ce a ba damuwa bismillah ga shi nan amma ku ba shi zaɓi inda ya zaɓi ya zauna in zai zauna da mu ya zauna da mu in kuma zai tafi gurin iyayensa babu damuwa ya tafi aka ba shi freedom aka ba shi yanci yaro ya ce a ina tare da kai mahaifinsa ya tafi yana kuka ya samu mu'amala mai kyau idan ɗa ya samu wurin zama mai kyau baya waiwayar gidan iyayensa fa a kwarai kuwa sai dai ziyara musamman in suna noma a can قال الله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نحبه عهده نحب أنا نمو عهد لا القول أقطارها jawanibuha gefe gefe janibi alfitnatu la'atauha kalmar la'atauha la'atauha da Allah yake faman faminhum man qada nahbahu ake nufi wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila kalmar nahbahu alqawli kalmar aqtariha walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atauha لآتوها أي لأعطوها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه محمد بن بشار العبد البصري ya yi riwaya daga muhammad bin abdullahi al'ansari ya ce haddasani abi abdullahi ke nufi daga babansa shine a babban shine sumama ibn abdullahi ibn unais daga anas ibn malik yace nura nazunnu kenan shine nura muna tsammani kuma muna ganin cewa wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi mai suna anas ibn an-nadr ibn damdam al-ansari mutumin madina wace aya min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi daga cikin mu'minai akwai mazajen da sun gaskata Allah a bisa alƙawarin da suka yi wa Allah ya je yaƙi ya je Uhud ya yi yaƙi ya ce ina jiyo ƙanshin aljanna a can bayan dutsen Uhud ya afka ya tafi kawai sai ga wasu a kawo abinda aya take nufi a cikin mazaje akwai wanda in sun yi wa Allah alkawarin za su yi masa kaza suna bai Allah mun yi alkawarin za mu bi ka to fa za su bi Allah Allah na yi alkawarin ba zan saba maka ba zan yi zina ba sadaqu ma ahadullah alai Allah na yi alkawarin ba zan ci kudin wani zalunci ba sadaqullah ma sadaqu sun gaskata Allah abinda suka yi mai alkawari to akwai wanda ya alkawarin zai mutu a hanyar Allah duk inda za a je a dawo ya yadda ya ba da kansa ga Allah min almu'minin rijalun sadaqu ma aharullah alai yayi alƙawarin zai mutu a musulunci zai rayu a musulunci zai kula da sallar jam'i zai kula da ibada zai kula da karatun qur'ani sadaqullah ma ahadu sun gaskata Allah sadaqu ma ahadullah alai a cikin mu'minai akwai su ya Allah ka samu a ciki ba masu raba kafa ba yau mutum ya gobe ya fasa yau mutum ya gobe fasa ko kuma yana bautawa Allah ne kawai in ya samu dama har san akwai masu bauta Allah sun samu dama ya samu dama ya in bai samu dama ba wani abin duniya ya fi bauta Allah a wajen shi ka shiga uku addinin Allah ya fi ƙarfin haka Allah kuma ya wuce wannan matsayin ba za ka kula shi ba sai ka samu firi in duniya ta zo ita ce a gabanka ka manta Allah akwai wanda salloli biyar ɗin ma ba lalle yi su ba a bari sai mun gama abubuwa tukunna in ya gama abubuwa ya har hada abin da ya hada sannan ya zo a waiwaici Allah wata mata ta ce min malam ni dai na kasa gane mai gidana na ce hajiya me ya faru ta ce wallahi malam haka in ya dawo ya yi ta sallah da daddare ya yi ta gadi kamacin sala gadi kamacin sala assalamu alaikum gadi kamacin sala ta ce wallahi wani lokacin ya rama sallah kwana biyu wani lokacin ta kwana uku ta ce sai na gane cewa mutumin nan in ya fita neman sana'arsa baya yin sallah wani lokacin in ya dawo a gajiye ta ranar ma bai zai yi tafi sai ya batta wai wannan mai kokari ne fa yana fara ma malam in ya hada ta kwana uku sai ya zo ito yi ito yi kad qawmat salat kad qawmat assalamu alaikum kad qawmat zakat ta ce malam haka ake na ce ba haka ake ba ba haka ake ba ba haka ake mijinki ba daidai yake ba wallahi ya zan yi da shi na ce ke masa nasiya ko ke haɗa da shi masa nasiya wallahi malam abin ne tsoro yake ba ne kuma malam ba zai taɓa zuwa jam'i ba tun da muke bai taɓa zuwa masallaci ba ta ce bai taɓa yi ba yau akwai matar da ta ce yau shekarun ta wajen kusan ashirin ta ce tun da nake ba taɓa ga mai gidana ya ɗaga ƙur'ani ya karanta ba wallahi malam ya bude yau qur'ani yau a ce ko da azumi ko da wa tace bai da ma qur'ani bai da shi malam ka gode wa Allah fa ka gode wa Allah abinda Allah ya maka wallahi ka gode wa Allah wani yanzu yana nan yafi ka a ido wadata yalwa kaza kaza amma Allah ya haramta masa bai samu ma daman da zai bauta Allah ba saboda shi yana ganin ba wani abu ne kuma gaskiya ne ka bincika gani da yawa akwai wanda qur'ani ma izu sun bai da shi a gidan shi a masallacin kan dawo bai da alakar shi akwai wanda ba za ka taba ga ya bude qur'ani a masallacin yana karanta ba kuma a gidan ma baya yi kuma ko a mota aka kunna ko rediyo ce kashe kashe kashe qur'ani kashe musiba wallahi ya akhi musiba ta yanzu mutumin da yake irin wannan rayuwa malam wace irin rayuwa dan Allah ya tara mai duniya da gidaje da motoci da kamfanoni me wannan rayuwar wanda dare ɗaya mutum zai iya tashi yana jin sa a kabari kudu sai dai ka ji ana man rabbuka wallahi wa ma dinuka wa man nabiyuka mutane ku nutsu fa mutane a farike gaskiya fa ya ubangiji kai mana afuwa Allah ka samu cikin waɗanda za mu muka gaskata a abinda muka yi alkawari za mu yi maka Allah kada ka kashe mu ba akan hanyar ka ba Allah kai mana alfarmar ba mu imani kai mana alfarmar kusanci da kai Allah kai mana alfarmar san ka ya Allah Allah kada ka sa mu so wani abu a duniya sama da kai ya Allah Allah duk abin da zai ɗauki hankalinmu ya raba mu da kai ya Allah ka nesanta mu da shi Ubangiji ka ba mu rayuwa mai daɗi a nan duniya ka ba mu rayuwa mai daɗi a lahira Allah ka yi mana arzikin gidan aljanna Allah ka taƙaita mana wahala Allah ka ɗora mu akan istiqama ka ɗora mu akan daidai ka raba mu da fitina ka ji gan iyayenmu ka ji gan malamanmu ka ji kan magabatanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh